من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصها الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين وبعد أحييكم بتحية الإسلامية الطيبة المباركة تحية من عند الله عز وجل وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم تشاء نعم آية عشرين دبير ديديكو بلن yace walamma zakara jaza'ul kafirina zakara jaza'ul mu'minin ahli al-a'mal as-salihati kama hiya tariqatu ta'ala fi kitabi yajma'u bayna at-targhib wa at-tarhib liyakuna al-'abdu raghiban rahiban khaifan rajiya malan yace lamma zakara jaza'ul kafirin lokacin da Allah madaukakin sarki ya kafa sakamakon kafirai waɗanda suka yi wa Allah ta wurin kai zakara jaza'ul mu'minin sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sakamakon mumunai waɗanda suka yi wa Allah biyayya ahlul a'mali salihati mabuta ayyuka nagari kama hiya tariqatuhu ta'ala kamar yadda yake hanyar Allah ɗin kenan madaukakin sarki fi kitabihi a littafinsa kawo arna ya faɗi sakamakonsu ya kawo mummunai ya faɗi sakamakonsu malam ya ce bijam'i bainar tarbibi wa tarhibi don hada tsakanin tsoratar da bayi game da saba ma Allah maɗaukakin sarki da kuma kwaɗaitar da su na abin da za su samu in suka yi wa Allah ɗin biyayya liyakuna al'abdu don bawa ya kasance ragiban mai kwaɗayin aljannan Allah maɗaukakin sarki kuma rahiban mai tsananin tsoron azaban Allah maɗaukakin sarki kha'ifan wanda yake cike da tsoro kuma rajiyan misaran cewa Allah subhanahu wata'ala zai yafe masa kala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
نعم الله يسي وبشر الذين آمنوا كي بشارة موطن سكي إيمان وعمل الصالحات سكي أيكي لغير سوى أن لهم جنات سنادة الجنوني تجري من تاتي الأنهار wanda ruwa ke gangarawa ta karkashin wannan aljanna kullama ruziku minha duk sanda aka azurta su da wani ƴaƴan abinci min tsamaratin na ƴaƴan itatuwa danginsa riskan na arziki kowane kala ne ma kalu sai ka sun ce hada allazi rizquna min qabl wannan kalam aka kawo mana kafin yanzu mana dazu shi aka kawo mana mun gaji da cin kala Allah ya ce utubihi mutashabiha ana kawo musu mai kama da juna ne mana a ido kallon ido walahum fiha azwajun mutahhara su yan aljanna suna da mata a cikin aljanna mutahharatun tsarkaka wahu kuma su yan aljanna fiha a cikin aljannan khaliduna za su dawwama ne wannan bishara kenan Allah subhanahu wataala yake yi wa mu'mini shi Allah madaukakin sarki kalmar bishara shine a baka labari da abin da zai faranta ma rai amma idan aka yi ma bishara kuma aka faɗa ma labarin da zai bakanta maka to wannan kamar izgili ake maka sai Allah madaukakin sarki kan yi bishara wa kafirai da azaba su kaga wannan bisharar kawai don ya kunyata su ne da kuma wulakanta su cewa me Allah subhanahu wata'ala ya ce an faɗa musu albishirinsu so in ba haushe ne zai ce goron goron ma sai ya ce fari sai ya ce misali baban shi ya mutu su kaga abin da zai fara tunani kuma bishara ka ce kuma goro kuma goron ka ce fari a gama kuma ka ce baban mutum ya mutu a gayan wannan wata magana ce so alma in Allah subhanahu wata'ala ya yi faɗi wannan izgil yake wa arna kamar yadda ya a cikin suratul tawwa ko baratu min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikina fasihu fil ardi arba'ata ashri wa alam annakum ghayru mu'jizillah anna Allah mukhzi al-kafirina wa dhanun min Allahi wa rasulihi إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين فإن تبتم فهو خير لكم إن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله يتي وبشر الذين كفروا بشارة ذاكي bayan Allah ya ce ba shi ba arna manzansa ma ba shi ba arna Allah ya ce faɗa musu daga bana sai bana duk da ya gama sai ce bishara za ka yi wa kafin bishara kuma alheri ake sa ran sai Allah ya ce a'a ce musu na musu alkawarin bishara ci ne azaba mai raɗaɗi na jiransu amma na mummunai wanda alkur'ani ke ta kawowa bashirin da dina amanu wa amilis salihati abubuwa guda biyu ne imani kadai ba zai fitar da bawa ba sai ya hada da ayyuka na gari mana da mutum zai ɗaya bai ɗaya ba kuma ba zai samu karɓuwa ba ƙarshe ma wuta zai shiga mana da mutum zai amanu imani da Allah maɗaukakin sarki ya yadda shi ne mahalicin duka ya yadda da saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma amma baya aiki na gari kuma Allah subhanahu wata'ala zai sa shi a wuta ne kawai haka da zai aiki na gari amma babu imani shi ma dai Allah subhanahu wata'ala baya so duk sanda mutum ya ɗaya bai yi ɗayan ba wahala ne kawai yake yi wa kansa don ba abin da Allah subhanahu ta'ala zai biya shi da shi duk inda Allah zai kira imani zai gwama shi da wato ainihin aiki na gari in ka ji ya kira imani to sai ka ji ya gwama shi da mene aiki na gari kamar ina
Watan dole ne malam da kace la ilaha illallah kace Muhammadur Rasulullah.
Ya wato an gama wannan to sai kuma magana aiki. Na wanda ya faɗi wannan kuma bai aiki ba shi Allah ba ruwan shi da shi. Allah yake cewa allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab cikin suratul rad ko wadanda suka yi imani sai yace suka yi aiki nagari to Allah subhanahu wataala yace aljanna ta tabbata gare su kuma suna da kyakkyawan makoma nan suratul bayyinati lam yakun allazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina wama umiru illa الذين كبروا لا الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية تتمي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية hisabun gaba kenan ayan karshe ce da zawo inda rabbin jannata din to kaga nan ma a bayyana ce sake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani sannan suka yi aiki mene nagari yasa ibn zai zai kira wani a cikin risala sai yake cewa wato ainihin abin da ake nima a wurin bawa na farko shine itikadi abin da ake ce mai itikadi shine kullewa a cikin rai ka sa a ranka cewa Allah shine mahalicci dan idan mutum ya faɗi imani yayi amma da baki ne Allah baya so kamar yadda munafukai suka faɗa wa minan nasu mai yaqulu amanna billahi bil yawmil akhir a sai ya kulle a can cikin rage cewa ya yarda Allah ne daya ne kuma shi ya cancanta abota muwa sannan kuma imani da manzancin manzanni na kowane zamani da shi ya rayu a ciki in ya gama wannan sai a nemi kuma aiki a wurin shi daga wannan sai wannan yasa wannan hadisin da za mu shiga a babin na kitabun tauhid a sati mai zuwa Allah ya so ya yadda hadisin Mu'az bin Jabal din nan da aka tura shi Yaman da kaga distin abin da Annabi ya ce kenan kira su zuwa ga Allah duk sun yadda yi musu maganar manzanci in sun ce sun yadda to ka ce musu akwai sallah aga sallah ibada ce kuma aiki ne sannan su yadda za su ba da zakka shi ma ibada ne wanda yake da aiki ne isa duk wanda ya raba tsakanin imani da aiki na gari to ayyu hala kawai yake haka kuma wanda ya aiki na gari babu imani shi ma bata ma kai lokaci kawai yake misali ai kaga arna suna kashe kudin su don taimako irin na humanitarian din nan an gane magana jin kai ta dan adam suna irin wannan ai amma abin da ya hana a biya su lada saboda babu imani sukan kashe kuɗinsu don su taimaki da'awansu in ce da'awa na nufin abin da suke kai manufansu to irin wannan kashe kuɗin ko da mutum kirista zai ɗauki dala biliyan nawa ya ba wani haka fashi da lada nisa sai da ya rasa imani a daidai gefe guda kuma da musulmi mumuni zai ɗauki kuɗi ya ba mu wani the same thing fa abin da wancan ya yi ya tausaya ma wani saboda yana neman taimako sai ya ɗauki naira dubu ɗari sai ya bashi shi kuma wancan kiristan ya tausaya ma wani a matsayin shi na ɗan adam ya ɗauki kuɗi ya bashi dubu ɗari su wannan da ya bada dubu ɗari musulmi za a bashi lada mu da ma sadaka ta fi kowace a ɓangaren da ya ninkawa an gane magana in dai ninkawa da to sadaka tana da wannan garanti ɗin ita inda ayyukan alkhairi ya kaji Allah ya ce mun amil salihan fa li nafsi ومن أساء فعليها sai ce kuma man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba yace man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'i yawma idhin amin man ja'a bil hasanati an ga wanda yazo da aiki falahu sai sake cewa wani gurin al'ani man ja'a bil hasanati falahu hasri amsalha man ja bi sayyi'ati fala yujza illa mislahu la yuzlam wancan na cikin suratu a nan kasa kasa na nan cikin suratul naml can kuma a cikin suratul an'am Allah ya ce wanda ya zo da kyakkyawa yana da goma irinta kamar ka karanta alkur'ani duk harafi ɗaya lada ne to ladan za a yi times an gane magana amma shi wanda ya bada sadaka kuma za a yi shi 700 ne kasan kona shi ninkin ya fi so da aka bangaren sadaka to sai wani ya ɗauki dubu ɗari ya ba mu wani mabukaci amma shi fa musulmi ne to za mu shi wannan times 700 din za a ninka mai ɗari bakwai sai wani arne ne ba imani tare da shi sai ga wani yana bukatan taimako sai ya ɗauki dubu ɗari ya ba shi shi kuma ba shi da lada saboda ya yi aikin alkhairi amma kuma shi ba mumuni ba ne shi kuma wanda ya yi aikin alkhairi kuma amma kuma mumuni ne an gane magana duka mai suka bada ba dukiya ba kuɗi to amma mai hana wancan shi a bashi lada yawwa kaga an rasa kenan amanu wa amilu salihati kenan idan amanu ba amilu salihati matsala amilu salihati ba amanu matsala dole ku kuke ne guda biyu sai da ɗayan ake tashi a yin ba ka bace da dukiya wannan ai suna siyarwa Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin suratul lamfal yace innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfikuna thumma takuna alayhim asaratan thumma yughlabuna Allah yace anna suna kashe dukiyarsu dan su ga addinin Allah yayi kasa su kullun target din su ya za su kashe kudin su dan su ga musulunci ya hwada a kasa daga kashe kudi suke yi kuma amma rashin imani yasa zunubi ma suke dauka Allah ce kusa yin fi kuna za su kashe kuɗin kuma tun ba ta kuna hasaratun alayhi sannan ta zama wasu abin nadama sun mai yi guna sannan kuma a ƙarshe a yi nasara a kansu kaga ba buƙata kenan ba a samu abin da ake so to haka munafiki mai imanin baka suna shi kenan munafiki mai imanin baka mana ba ta kai can ba da baki musulmi ne amma a cikin zuciyar shi arne ne shi to shi ma ko ya ce da dukiyar shi ma ba a so yana sallah alhaji yana zakka yana azumin ramadana yana aikin hajji yana duk abin da ake yi amma in yi sadakan kuma ba a so me Allah ya ce a cikin suratul tauba al-fadhiha ake ce mata ne kun ya tare kuka ce mata bara'a wacce Allah ya ce ba ruwan shi da arara Allah yake cewa wa ma mana'u an tukubala minhu nafaqatu me yasa illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli wala ya'tuna salata illa hum kusala wala yunfikuna illa hum karihuna Allah ya ce ba abin da ya hana mu karbi ladan sadakan basu sai sun kafa cewa Allah ma'ana sun faɗi imani a baki amma zuciyarsu bai yarda da Allah ba an gane maganin kuwa an tuku wala minhu nafakatun illa nan kafaru billahi wa rasuli da manzansa kuma wala ya tuna salata su ba sa zuwa masalla wasu suna sallan kenan illa wahum kusala face da kasala an je da ayar ne ba ka saurare ne ba ka sallah ai ko amma Allah yana maganar munafikai ne ce wala ya tuna salata illa wahum kusala sallan ma ba sa zuwa sai da kasala da kyar da kyar wala yunfikuna kuma in maganar sadakan ya tashi ba sa ciyarwa illa hum karihuna fa sai da bacin rai mana ana dai bayarwa ne gudun kar a zo fila a ce wani baya ba da sadaka to shi kaji dalilin shi da yake bayarwa to amma ku kallon mun fa yayi imani da baki da haka yana cikin mutane haka irin wannan al'awam mutane suna kallon shi musulmi amma kuma in yi sadaka ba a ne la ya tuna salata illa hum kusala ba sa zuwa wa sallah sai suna kasala wala yunfiquna ba sa ciyarwa sadakan ba sa bada illa hum karihuna face ran su bi su suna da dauka su bada irin shi ne a cikin suratul tauba Allah ya sake magana akan su sun yi imanin amma bai kai can cikin zuciya ba sai yake magana akan su ma sadakan nasu ko da sun bada din Allah ya ce baya so saboda mene su suna dauka haraji Allah ya ce wa minal a'rabi shafin ya ta zidu na ilaikum kenan ma'ana arba'in ta nan ƙasa tunda inda musabilu ne aya ɗaya ne kawai ta nan haka ko ka ce a shiga shiga ashirin da ɗaya da gangar daidai aya ta farko ko ta biyu ke to a nan ya ta zidu na shafin kaɗan gangaro ƙasa allah maɗaukakin sarki yana magana a kansu ya ce wa minal arabi mai yattakidu ma yunfiku maghraman wa yatarabbasu bikum dawa'ir alayhim da'iratu sawt wa lahum azabun alim wallahu samin alim afwan Allah cikin larabawan ƙauye akwai wanda yake ɗaukar sadakan da yake bayarwa kawai a matsayin haraji tax ka ake an san mai shi ba ba nan ba dan dole ba ba zai bada ba to shi ma Allah subhanahu wataala ya ce baya so amma ya ce min al-arabi may yattakidu ma yunfiqu qurbatun 'inda Allah wa salawatu rasul sallallahu alaihi ala inna qurbatul lahu sayudkhiluhum Allah fi rahmati inna Allah ghafurur rahim to da zai ka shiga shafin aya ta ɗari a cikin suratul tauba wasabiquna awwaluna minal muhajirin Allah ya ce na'am abun barka mun da tsakanin sadaka da kyauta wanne ne ya fi lada
sadaka da kyauta kyauta ya fi lada kana neman bayani kira ko ka ji abun maka dubule mutum bala ne yi tambaya wata shi dan Najeriya da ma ya saba da tambaya idan aka ce wani ya bada kyauta galibi wa ake bamuwa a misali al'adance ba wa abin da ba alhaji da hausa ne kawai idan ba ya ce wani ya ba wani kyauta wa ya ka ba ma abin da zai zo zuciyarka ba ku gane ba idan aka ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam go aka shi wa yake fara zuwa kwalonka ba sai da juri ba amma muhammadu ya suna da yawa an gane maganar kuwa da zan ce musa ne shiru in dai musa ne normal za ka ba ta na da musa ne haka ne amma idan a nan garin ne sai na ce ranka ya daɗe kana cikin masallacin nan kana zaune za ka fara kawowa sarki ko to ai wasu da yawa ma na ce musu menene ranka menene to irin wannan nake nufi idan ba wasu yace abin da na bashi na go bashi kyauta fa mabukaci to sadaka ba
almajiri kuma kasashe haka wanda to a dukkan su mabukata ne har yanzu ku zo daidai point din da ni nake magana ba yanzu idan na ɗauki kuɗi na ba nura din ina cewa na bai sadaka ne nura kanina me nake cewa na ba shi mene amma da zan ɗauki kuɗi misali in ban ma na sabutu sai ce na yi mene yanzu nan ne sadaka kun gane yanzu inda nake so in ce sun da ya ɗauki kuɗi ya ba matan shi baya cewa ya bata mene ya bata kyauta ne ta kashe kun gane abin da ni nake so ku gane mafi yawanci adatan idan ka ce ka yi kyauta misali galibi wanda ba a ma kawo maganar sadaka a ciki ba wani ma da zai kawo maganar kayan sadaka ne shine ma'ana ka ba madanginka na kusa shi wannan ko nawa ka kashe musu a matsayin ka kyauta ne ka kuma ba su kuɗi ka ba su kyauta ne kawai amma idan ka ba wani wanda yake outside ɗin gare gare ya ce ɗazun nan ya yi sadaka da dubu ɗaya amma na ɗauki naira dubu ɗaya na ba uwanka ba kenan yau idan na ɗauki dubu ɗaya na ba lura zai wahala ka ce bukari ya yi sadaka sai dai ka ce nan ya ba nura naira kyautar dubu ɗaya haka ne to shi ne wannan yaran na yi amfani da shi sai na ce kyautar ya fi ya ɗan fito ba haka ba in ba haushe ce an ba da kyauta da wanda ya ba da sadaka da wanda ya ba da kyauta duka mai suka yi sun ba da kuɗi ne ko ko kuma sun ba da wani abu da zai amfani ka a rayuwa ba haka ba ne to me yasa ba haushe ce raba wato ya ce wani ya yi sadaka wani ya yi kyauta duk abu ne guda ɗaya fa kun gane magana to sai na ce misali in ka koma asalin bahaushe akwai wasu jinsin mutane wanda in ya ba su abu baya cewa ya yi sadaka ya san ya ba su kyauta ne kawai na to sai na ce wani bangare ne galibi bahaushe yake faɗa mawa ya yi kyauta na in ka ji ana kiran sadaka galibi out ne ko eh Allah ya sa mu dace ka dan gane me nake so in ce na gane yawa to kenan kyauta galibi mutum ne yana yi ma dangi shi a ƙarin kenan ko a bashi haka amma duka sadakan ma ana ce mai sadakan haka ka ba mu dangi naka a ce ka yi sadaka ko amma dai mafi yawanci in ka ji an ce ya yi kyauta to dangin shi ne sadaka kuma outside yawanci amma dai kowanne yana shiga cikin mene kowanne na'am ka gane magana yanzu alaji na gane To abin da ya sa- kamar an ce su masu daraja annabawa ba sa cin sadaka ko eh kazanta wannan kenan ai dattin mutane ne ai. haka ne to mu karasa wancan abin da yasa na ce kyautan ya fi lada shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadakan da ka ba wani na waje kana da lada daya ya ka dai ka ce mun za a ninka ta 700 kamar yadda Qur'ani ya kawo ina ta faɗan maganar 700 ban kawo aya ba cikin suratul baqara ne zamu zo nan gaba insha Allah an gane maganan matsalin da zina yi kuna amwalin fi sabilin layi ka matsalin habbatin ambatar saba sanabila fi kulli sumbulatin miyatu habba wallahu yudayifu liman yasha a bakarar ne zamu je can Allah ya ce misalin waɗanda suke ɗaukan dukiyar su bara don taimaka ma addinin Allah an gane su jihadi suke so to kuma akwai bambanci duk da haka yana mana bayani akwai bambanci tsakanin ka dauki dukiyar ka gina masallaci ka dauki dukiyar ka ka bada ka dauki dukiyar ka ka karantar ka dauki duk- irin da waɗannan na addini ba ku gane ba ai ko wanda zai dauki naira dubu ɗari ya bada a gina masallaci akwai wanda zai dauki dubu ɗari ya ba wani da yake buƙatar taimako a dukansu ne suka yi sadaka ko misali in ka koma kuma wancan na family ne ka ce kila kyauta duka ne san shi alwaye ko To wanda aka bayar dan addini ya ci gaba kila gina masallaci kila daukar nauyin karatun addini kila ka siyan alkur'anai kila jihadi dan addinin Allah kila an gane to shi kuma still kuma yana da nashi kuma karin advantage din mana karin falala din so mu koma can Allah ya ce misalin sa shine kamar shuka ne da aka shuka take da zangarniya kowane zangarniya kamar gero ke an gane magana akwai kwara ɗari a jikin shi ana duk naira ɗaya tana komawa naira ɗari sai Allah ya ce kuma saba a sanabilas ita kuma da ta kai sai ta kai zangarniya ma'ana tushiya sai ta fitar da reshe guda bakwai kowane guda ɗaya akwai guda ɗari nawa kenan mutum ya shuka ɗaya sai ta fasu da ta fasu sai ta hau sama kowane tsinke ɗaya akwai guda ɗari to tsinkayen kuma guda bakwai ne nawa kenan ɗari bakwai Allah yake ce to haka abin yake ma'ana lada ɗaya sai mu mai da shi ɗari ɗarin kuma bakwai sai zama idan mutum ya bada naira ɗaya ta koma lada ɗari bakwai naira biyu kaga kana maganar 1000 kenan ko 100 to kaga ladan kenan to sai mu koma can annabi muhammadu ba muna maganar sadaka kyauta ba wannan sadaka aka mutum ka ɗauka ka ba wani wanda galibi wa wasu ke cewa wani ya yi sadaka galibi baka kawo ya ba matan shi baka kawo ya ba ƙanin shi baka kawo ya ɗauki kuɗin ya ba ɗan shi haka ne ko misali uba ya ɗauki kuɗi ya ba ɗan shi sai ka ce ya yi sadaka zai wahala ka faɗa haka an gane magana ka san kawai kyauta ya ba shi kenan to a nisa sama yake cewa sadakan da ka ɗauka ka ba wani wanda ba naka ba ma'ana ba familin ku ba ba danginka ba kana da ladan sadaka wanda kuma ka ɗauka ka ba mu danginka yana da lada biyu ladan zumunci da ladan sadaka wanne ke nan yabi na'am wanda yau wanda za ka ɗauka ka ba da kyauta ma danginka ya fi girman lada saboda kai ladan sadaka ka bada kuma ladan zumunci ka ƙara karfafa ta Allah ya sa mu dace so wani lokacin wasu ɗan tsakanin tsada da hannu yake damun mu shine dan ɗauka ka bada ɗin sai ya gagara shi yasa ko shugabanci ne mutum yake sai haka ya rayu ya tashi ba a yi shi me yasa ka'idan ko da ba musuluncin mutum yake yi ba ka'ida kawai wanda larabawa suka gada iya da kakanni kafin ko da ma ba musulunci a gare ba za mu ce ba musulunci ba ko amma dai misali muna nufin rayuwar jahiliya kafin musulunci ya so kafin aiko annabi muhammadu sallan ka'idan mutum zai jagoranci mutane sai abu biyu sai sai nasara bi fasil muhimmin sada qaumul fata wa kaunuka iyahu alayka yasir baiti ya ce da kyauta dan abin hannun shi karka ce wa dole sai kana da biliyan kaza sai ka zama wani atiku atiku kai ba dangwata dangwata a shi ila gurgudan abin ka ne ne yafi ku zo satin wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma ataahu Allah ka dauka ka dan bada dan abin hannun ka ba ka renawa ta dan samu kana dan taimaka ma wanda bai da shi ko yaya ne da kuma hakuri da yadda mutane suke cutar da kai da wannan na kai shugabanci yace kai ma in kana so abu ne mai sauki kaji yadda ake yi akwai bambanci tsakanin jagoranci da shugabanci an gane magana wani jagoran al'umma ne wani shugaban al'umma ne wannan yana leadership wannan kuma yana rula an gane magana da turanci mulki an gane shine a zama wani a kanka a zama jagora a zama shugaba a kanka kana so baka so ana maka abin da kake so ko ba a maka shi dai wanda na matsayin shugaba amma jagora wanda zai jagorance ka shi ne wanda yake kokarin ya za a yi karfafa rayuwanka an gane magana to irin wannan shi ne yake kokarin ya janye kai kuma kana dan Allah ya taimaka wani dai ya ci gaba shi kuma wancan yana mulkan ka ne ba yanda ka iya an gane magana su Allah ya sa mu dace to ko irin wannan ka'idan ta jahiliya mu yanzu galibi an rasa ta bara mana misali ai shugaba a gida shine uba ko na'am duk wanda ya zama ƴaƴan shi ba sa iya samun komai daga gare shi sai dai tuwon da za su ci dan irin ihsanin nan na yau da kullum za ga yaran da dama masu damu da shi ba ba haka bane waye ne shugaba a gida uwa ko ko uba amma kuma me yasa kaga suka fi yadda da maganar uwa saboda wannan ɗan duba musu da take ba ta da shi amma in yana bukata bayan da haka ta ɗan bincina ta mene to kaga wannan taimaka mishi da take yaron sai zama ne yana yana ganin ita ce ma dai kawai shi uba abin da ya sani duka ya za a yi control in ka tambaye shi ce ba zai bayar ba ita kuma uwan in ta ce ba za ta bayar ba bata mata da yanzu ba ita ce zo ka karba ta tausaya mishi kenan Allah ya samu dace gaga in fawa ne ai uba ne yake da fawa ko amma shi da yana ganin shi wanda yafi dacewa ya bi maganar shi ya karbi maganar shi ya ji nashi to shine uwa dalili kuwa ai tana taimaka mishi ai tana tare da abin da yake mishi ko uban ya fi da an batta da tukun ya kawai shi ta rikici ya ka kila ya ce ya koshe yana bukatar da cingam sai ya dauki naira hamsin ta bashi shi kuma uban ya kashe dubu ɗaya ɗari biyar dubu kaga wa ya fi kashewa da yawa amma yadda ya ɗauki tuwo kawai abu ne wanda dama dole ne uba ya ce da ni su su la ya san mu da su na mu koma ta ubashirul ladina amanu wa amil salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna wanda ruwa ke gangarawa
kullama rizqu minha wato aljanna Allah yana nuna isa ne a aljanna saboda aljanna ta fi gaban ka ce wai wai kuɗi na siyanta ko wani abin nan na faɗa yana maimaitawa saboda ita ijiyanta kawai komai kake nima akwai ne a duniya ku ba abin da ba wani wanda ya mallaki zai ce ma duk abin da yake nima ya samu a rayuwa 100% babu yanzu wancan fira in ya tabbata da dan wata wani aboki na ne da muke karatun diploma tare yake ban labari da aka bani da source din da yake da karfi akai amma dai shi na yadda da shi shine ban labari amma shi ne yake cewa na interview ne amma har yanzu gaskiya ban ga interview ba tattauna da Alhaji Ali Kudangote a ranka ya daɗe kun samu duniya waye waye an tara da sauransu to yanzu menene burinka a rayuwa ya ce capital jari muke nima su kaga in ya tabbata ya faɗi wannan ka gane maganar wanda kuma ɗan adam wannan ba abun mamaki bane dan ya faɗa saboda duk kuɗin mai kuɗi yana neman ba haka bane ka'ida yanzu misali Elon Musk da kwanakin baya taka trillion trillionia ai kuma yana so ya gina ya taka har ya zama yana da sama da trillion 500 waye kaga kullun yana ne kenan yana nima to shi in ya tabbatan ya fada misali dan gwatan misali to kenan kaga har ya mutu burin shi ba zai mene ba ba zai cika ba tunda ko nawa ya tara sai ya nemi mene kari wanda kuma zai salama haka ya fada to inda aljanna ne dan gwata misali a interview da shi ya ce yana neman jari to kuma Allah sai ya tambaye shi nawa kamar nan sai ce misali yana neman jarin quadrillion 500 ne out misali trillion kenan ko sai Allah ya bashi kaga ya cika mishi ne kenan sai ya ce misali yana son sarauta ne ya zama shine sarkin duk duniya gaba daya sai Allah ya bashi duk abin da ake wanda yake da rankin na farko na duniya duka za a mishi kaga an bashi abin da yake ne ne kenan nema sai ce kawai shi burin shi yanzu yana sha'awa ne kawai a halitta mishi mutane kamar miliyan ɗaya ta harbin su kawai sai Allah ya halitta mishi ya ta harbin su ya kashe su to kaga in duniya ne akwai abubuwan da ka mallake su amma sun fi ne sun fi karfin ka yanzu misali ba mulki ne wanda yake ta kokarin sai ya zarce ba je kai wajen zarce ba fata ba kaddara ma ta sa ya zarce ba fata ba ba haka asuwa shine nan dai ƙara kuɗi hudun ba takwas ba kenan to an yi takwas takwas so nawa sun wuce kun gane magana tun a soja baban gida ya takwas da tun a soja kuma ya wuce ai sai dai tarihi haka ne ba ma shi ba da suke misali shi na tsari ne na rayuwa wannan in ka koma irin su saudiya da mutum ya hau ma kawai sarauta ne ba wani bukata a ce 66 ko 844 a duk ba magana wannan kawai zai ci gaba da rayuwa ne har sai ranar da Allah ya karɓi kayan shi wali da ahad kuma ya karɓa ya rima to in su matan din ba yana kallo kuma duniyar za ta kare mishi ya me kenan ya mutu to shi kaga alahira maganar mutuwa tun da an san da bi san ta bata kuma in mulki yake nema yana so kila a rinka kombo din shi ana rakiya kenan ko a jirage nawa ne jirgin yake nema ana neman guda miliyan ɗaya ne ba za ki za a halitta musu ne kawai jiragen kuma halitta mushi mutanen da za su ta mushi wannan ɗauniya a je a yi ta zazzara ido ana yadda dai ake yin wannan shugabannin kuma yana son mabiya ne haka kamar tiriliyan da za a halitta mushi cikin aljannan shi su zo su ta ihu suna sai kayan ranka ya daɗe ba dai shi yake so ba ma'ana dai ɗan adam bai da wani abu da yake nema aljanna da zai ce ya so Allah ya ce musu kai kai wawa ne ba haka bane kamar kai ba girman ka bane a'a yana so ya ninka misali ina so mu nuna ma ne kawai duk abin da ka so za a ma ina ce bai warin ka gida da bai so ko to inda ya ce kawai shi yana son wari ne kawai Allah zai saka mai wari ba da shi ke so ba shi ba za a ce mai ne kawai kai ba haka ake yi ba ba dai ya gama aikin ba yanzu kawai abin da rai yake so kawai shi za a mai kawai kusan ko dai siyan wannan a duniya ai ba zai yi ba duk kuɗin mai kuɗi wani abin yana kallo ya mene ya fi ƙarfin shi duk mulkin mai mulki wani abin ya mene kenan ya fi ƙarfin shi to kaga irin wannan kaga baka hada ta da komai sannan ka ƙara dannawa da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma la aidun ra'at wala udun sami wala khatara ala qalbi bashar akwai a aljanna abin da idon ka dukkan la kalle na fina-finai na waye ne na duniya na dish da sauran all those things baka taba kallon shi ba misali akwai abin da zaka kalla ila a wani ƙasa ya burge ka kila kasan kuma ci gaba bai kawo ba haka ne ko to a aljanna akwai abin da idan ka bai taba gani ba na bar na burgewa akwai shi sai ka je tukunna dukkan na kallon ka a duniya ko a nan Najeriya ko a kalla a TV ko a kalla a wasu ɗeba na uwa duniya na ci gaba da kake gani ko wasu abubuwan burgewa na jin daɗin rayuwa akwai abin da idan ka bai taba gani ba kuma yana can an ije kawai da abin da Allah ya sani shine rai tana son abu sai ya halitta ya ije ko ba shi halicci ran ba ya nisan rai tana sama namun kawai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala uzun sanan akwai a aljanna abinda kunnun ka jin labaranka na abubuwa ka san lokacin abin ban gani ba wani ne ya gano maka ce ka ai ai da muka je Saudiya nan mun sha kallo wani ina ma ce na sawa yana dauko yana ta baka labarin da malam kana zullo kai kadai kamar ka tashi ka je Saudiya ka kai ma abin to akwai abin da kunnun ka ma bai taba jin labarin shi ba labari wannan ba gani ba yace wala khatara ala kalbi bashar irin a zuciya kakan zauna kai ta lissafi kaga kaza kaza kaza to akwai a aljanna abin da zai faranta ma rai wanda ko zuciyarka baka taba kawo wa ranka akwai shi ba kasan ku annabi baka magana baka taba gani ba baka taba jin labari sai ce to a ranka ma baka taba tunanin akwai abin ba kuma an yi da shi aljanna kawai tunda Allah ya san zai faranta ma ya ije ma shi kasan ku na dole dole sha tsada farashin siyan wannan kasan sai aiki shine annabi ya ce ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna yace kowanne dan kasuwa yana baza ka hajansa ga abin da yake siyarwa a kasuwa yace to Allah ya baza nashi hajan yana neman mai siye ku saurara Allah ya baza ka hajan shi yana neman mai siye hajan Allah ita ce wato ainihin aljanna mana Allah yana neman yi waje zuwa yi cinikin da shi to wanda suke jihadi don addinin Allah na ce jihadi za ka fara tunani yake ko ta sama ba ita ce jihadin farko ba sai da aka shekaru goma sha uku ana da'awa ba maganan ko reza ba dai na tana daga cikin abu mafi karanci wajen yin lahani wa mutum ba ka yi amfani da reza to ko reza ba amfani da ita a yanki wani ba shekara goma sha uku ana da'awa kuma jihadin ake ma'ana shi ne number one karantar da al'umma su san addini wani ne yake ɗaukan cewa jihadi shi ne a shiga garin arna a fasa tukun na tashin farko shi haka ya ɗauki jihadi to ina ma ya ji falalan jihadin a ina a tasha ina ce a wajen karatu ne kenan jihadin ya ji falalan ya ina a wajen karatu to haka karatu shi ne number one da haka yi muka ce jihadi mu galibi ana ɗauka gina masallatai ɗaukan nauyin an gane magana a karatu shine jihadin farko ana karantar da al'umma su san addini shine farko jihadin farko to Allah ta ga da ita zai kasuwanci shi da kanshi ba ra annabi ya bada labarin Allah ya bada haja ba to sai an yi ce ya sai rayukan mumunai saboda suna jihadi sai ya kira wancan jihadin bayan an yi karatu sai shi ya ce qatilu inna Allah yasra min al-mu'minina anfusahum kaji kasuwa wa amwaluhum bi anna lahum janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wadan alaiha kan fi tawrati wa man afa bi hadi fastasri bikum alladhi wadhalika huwa al-fawz al-azim at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna lahu wa bashiril mu'minin Allah ya ce ya tsira yakan mu'mini zai biya su Allah ya ce abinda zan biya su shi shine aljanna sai ka ce nawa farashin aljanna sai a ce maka kawai duk abin da kake nema akwai ne in gana so a buga ma kuɗi ne tiriyan kaza za a buga maka ta kashewa ka je shi siyayya zan ya shago sai a baka a haɗa maka shop supermarket lafiyayye ka je kai ta siyayya a sama customers kuma irin na duniya kai siyayya ka sawo a buɗin mota ka taho ba shi kake zo ba shine amma duk abin da zaka siya a supermarket da akwai a gidanka yasa Allah ya gama sai ce ya siya zai biya su da aljanna to aka kada kana tambayar nan farashi na ko komai akwai kai sai ce na suna jihadi ne saboda addinin Allah to jihadi suna kashewa a kashe su wannan alƙawarin Allah ne kuma zai cika sannan kada su mutu sabbe ya ce ya yau da zina amuru ala dubbikum ala tijara tunjikum min azabin alim tu'minu billahi wa tujahiduna bi amwalikum zalikum khairul lakum yaghfir lakum Allah ya ce ba zan nuna muku kasuwancin da za ku samu kasuwanci ne wanda za a ci riba ba kuma ce ma Allah ya yi bana sai ce ku yi imani da Allah ku yi aiki na gari ku yi jihadi an gane kenan imani ba aiki na gari akwai lada aiki na gari babu imani akwai lada sai an hada me yake nan guda biyu ku yi sa'ad da alkur'ani Allah madaukakin sarki sai ka ji ya ce amalu wa amilu saliyat amalu wa tun daga bakara haka za ka yi ta tarar da suwa sun ka zo nan suratul bayyana ciki nan kai ko nan cikin suratul asr mai Allah ya ce wal asr innal insana illa allazina amanu sai ce mene wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ba ka yace ba yace ya rantsi da al'asr wasu malaman suka ce al'asr huwa dahr zamani yake to kuma dai wanne ne Allah ya ce dan adam yana cikin asara a rayuwa sai dai wanda suka yi imani sai ce wa amilu salihati suka yi imani suka yi aiki mene kuwa nagari Allah ya ba mu iko sai ce anna lahum suna da jannatin aljannoni jam'in janna kenan mai ta'un wata ke marbuta Allah ya ce tajri min tahtiyal anhar to nan an kawo min an gani ko duk Qur'ani tun daga bakar zuwa nasu duk inda Allah zai kira maganar aljanna tajri to za ka ji ya ce minta ta yana sai dai guri ɗaya a cikin suratul tauba aya ta ɗari Allah ya ce wa sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar wallazina tabauhu bi ihsan sai ce radiyallahu anhum wa radu anhu sai yawa daram jannatin tajiri sai ce ta ta hal anhar nan bai kawo min ba malamai suka ce hikimar wannan saboda ana maganar babban wato da ana maganar manya yara ba za su zo gurin ba Allah yana magana a cikin sahabban ma waɗanda suka yi musuluncin tun ana sa ƙarfe a wuta ya ja a danna ma a tun gadon baya ba riga Allah ya ce ba za su taɓa ɗaya da wanda suka karɓi musuluncin ɗan baya ba yasa komai na farkon ya fi kwaliti sai Allah ya ce mutanen makka waɗanda suka karɓi musulunci tun tashin farko da mutanen madina waɗanda suka karɓi musulunci tun tashin farko da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa Allah ya ce duka ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi to kuma wani daga baya ce maka ba a gidan sahabbai wani ba kuma ai maganar banza ne an gane magana a za wanda suke cewa a ya kaza da kaza da sauransu shi ba duk wanda yake sahabi ne shi ba bai yarda ba kuma ba munafiki ba ne su kuma me kan zaka ce wanda ke su munafika a wurin su su waɗancan bangaren su ne sa abubakar to mu kuma kaga mu ba mu san da za mu kira sahabban ba Allah ya sa mu dace a to ka cira Abubakar sahabi to ni dai ban san da zaka kira ba tunda malamai sun ce idan ka ce Umar radiyallahu anhu ba sahabi bane za a dan saurara maka a jira ka amma sanda mutum ya ce sayyidina Abubakar ba sahabin annabi bane to shi kuma arni ne da nasin Qur'ani Allah ya ce illa tansuhu wa qad nasarahu Allah in akhrajahu alladhina ثاني اثنين إذ هما filgar iz ya kulu ya sahibihi lokacin da yake ce ma abokinsa haka Allah ya ce abokinsa sai kuma wani ya ce ba abokinsa ba wa ya karyata Allah to amma ka ji ana cewa su wai munafukai ne in ji su to waye ne munafukin sun bai dan sanin kaga sahabbai ke a to dole sai kishi yadda idan sahabi ya zama munafiki to shi kuma munafikin zai zama ne kira ai fari baki ne ai Allah ya samu dace kuma ana ta da'awa kuma inda za ka gane mutum wai sai a hankali maimakon ka je cikin arna kai da'awansu sai kuma mutum wai musulmi ne kuma kana so ya zo ya bi tafiyanka mun gane ne ni wanda yake misali wai musulmi ne na farautar wai kuma wanda yake ganin shi musulmi wai mun gane ne to me yake kenan wanda yake zuwa majalisin mun nan kuma sai muka ce zo majalisi to me yake kenan na ce wanda bai zuwa ne kake cewa wani baka zuwa to a wanda yana zuwa kuma ka ce ya zo to ya rage ni gizo to wanda ka yadda kai shi musulmi ne amma ya zo ya bi tafiyanka tafiyanka na zagin wasu wa addinin ke ya samu dace Allah yake cewa tajri min tafi al anar sai muka ce tunda ana maganar manya ne a cikin suratul tauba malamai suka ce sai aka tira min din ka ba a ce ruwa na garna ta min daga ba to ana cikin suratul tauba sai Allah ya ce tajri ta ta ruwa na gudana a karkashin ka bai ce ta karkashi ba ya ce kawai a ya ce ta jirita ta anhar ya ce radiyallahu anhu wa radu'an shi ya yadda da su kasan shi ne number one a aljanna yarda ba ba zaman aljanna ba Allah ya ce mai aljanna ya yadda da su shikenan ya fi komai daɗi ganin ubangijin ya fi zaman aljanna yardan kuma ya fi wannan an gane magana ka kan ɗauki alheri ka ba wanda ba bai maka wakila sanadin babanka ya ce dole a bashi ana haka aiko ba ma dai kai kan kyauta amma a yarda wanda ka yarda da shi ko ba ka da kusisi za ka kana haɓaɓa da shi kuma kana son alheri da shi Allah ya ce ta jiri min ta anhawa sai ce kullum ma ruziku min ha duk sanda aka azurta su daga aljanna ɗin ne samarati na yayin itatuwa irin su dabino irin su wato anin inabi irin su lemu gwaiba da irin waɗannan abubuwan abarba duk wani abu da ka sani daga ganshi a nan duniya photocopy ne na aljanna original din na can Allah ya ce qalu an kawo musu yace haza da zai urzukuna min qabl ai wannan kalan apple din ce ya kawo ta dazu saka shi bai bukatar ta ya ci dazu ya ji nauyin ta sai mu yaran da aka ko mala'ikun da aka wakilta wato dan adam yana da wani rankin nashi na daban ma'ana shi bayan a duniya ya fi mala'iku daraja an gane magana sannan aljannan ma kuma jifa shi mumuni shi yake da aljanna mala'iku dai sukan shigo ne suna mashi barka wal mala'ikatu yadkhuluna min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa nima hukumata mala'iku za su wuce rinka ce musu aminci Allah tabbata gare ku amma dai shi wa mai aljanna to shine waɗanda suka kawo abinci tun da masu kawo abincin akwai yara ƙanana da Allah zai halice su saboda ya san ɗan yana son yara ƙanana suna burge shi sai Allah ya halice su saboda tsaman kinsu Allah ya ce idza ra'aytahu hasibtahum lu'lu'an mansura wato aljanna komai yana wurin ne kawai da ci duk wani abu da ka sani yana baɗan adam yana burge shi wallahi akwai aljanna ko menene in ce maka ko menene akwai in dai adam na son abin to akwai aljanna in dai yana son shi akwai aljanna kaji da ke tun da Allah ya halicce da adam ya san yana son yara ƙanana sai ya halitta mishi yara ƙanana su ne za su abin nan ya faɗa a gurare akwai cikin suratul waqi'a ya faɗa cikin suratul nur ai wannan faɗa mu nan dur afwan dur kitabun mastur a shafi na biyu ya tuba alaihim ilmanun lahum an gane wancan kuma ya tofa alaihi muhimmanin wancan cikin suratul waqi'a a shafi na biyu a cikin suratul turma a shafi na biyu to yara ƙananan su za su kawo musu abincin suna dariya suna ta iyo kuma suna na duniya in kullu ra'ayi san su kawai ake amma suna ba da wahala su yi ma'uwan kashi su mata fitsari to ba ma irin wannan jariran ne da su yi ta wahala da ita ba kuma na lahiran ma ba sa kashin ba sa fitsari ba sa za sa duk wani kazanta to amma ba irin su bane irin waɗannan da suka tasa suna wasa ɗan nan suna burgewa to irin su ne za a halicce su kuma kayan da suke sawa Allah ce daga nesan ka kai yaran kau ka ga sarauta za su zo su kawo mai abinci su kawo mai wani komai da yake nima farfe sun waye wasu ɗaya ba duka su iya to idan su kawo ne sai ce wannan kala abin da kawo ta ɗace ce da Allah ka yi hakuri kace to idan ya ɗanɗana da sai ji taste ɗin ba iri iri ne na zuwa kaji isa na Allah maɗaukakin sarki a ido irin afur ɗin ɗazu ne amma kuma a duniya mu galibi abin da muka sani shine nau'in kalan mangwara kaza to zaƙin ta kala kaza ne ba ga bane in dai aka kawo maka misali mai warin gawasa to kana sa ranka ji irin wannan test ɗin na mai warin mene in aka kawo mai kamburi take ko mene ita ma kana sa ranka ji mene to sai a kawo mai kamburin kuma yanzu an yi ma zai kawo wata zaga disentin mai kamburin ne amma kuma yanzu kuma tana ɗanɗanan kuma mai warin gawasa kasan ko dai ba Allah wanda ya isa ba a duniya dai ba haka ma'ana nau'in kalan kazan nan sai ba da mene ce kalan mene kaza in ma raken ne farar rake da bakan zaka ji tun da mene to zai aka maka faran ka ji tana kuma kalan na faran ko an jima kawo maka faran kuma ka ji tana kalan zakin kuma baka sa aljanna komai akwai ne ka la ba mu ikon gyarawa idan aikin kan kai daga ji kai kasan aikin da muke yi ba bai kai na sai wannan gurin ba daga dai manzo Allah sallama ya ce ba wanda aikin shi zai kai shi amma kuma su matu ba saba ba sai an bi aikin Allah ya samu dace Allah yake cewa utubi mutashabiha ana zuwa musu da kalan yayin itatuwa na aljanna din ne masu kama da juna to kaga anan Allah madaukakin sarki ya ce yayin itatuwa na'am amma kuma kaga bai kawo magana sinama ba to da yake qur'anin shakun dumne wani gurin kuma sai Allah ya magana kan wala mutairin mimma da kuma nawon tsuntsaye irin kalan wanda suke so tunda yanzu a misali a lokar rayuwa wannan akwai kalan tsuntsun da ga wani bisin naman shi haka ne shi ko ka kawo mishi ka gasa ka dinka gama dawainiyan ka wala ba zai ci ba an gane to na aljanna za ka kawo maka kalan wanda kake so duk za ka kawo maka in kuma aljanna daga baya ka ji kana so sai a kawo maka da yake akwai bangaren naman da ya fi saurin gina jiki abubuwan wanda ɗan adam ya fi so galibi tun da gaga cikin jinsin nama kaza tana daga cikin abu mai kima ba haka wani ko da ku wani naman ya fita daɗi amma dai zaka ya ce ya cinyan kaza ya ci kaza farfe kun gane magana zaga ma'ana yana da wannan rankin din to sai Allah madaukakin sarki ce da su saboda jinsin abu ne wanda yake tashi ba yana da fike ba to duk nau'o'in sun nan da ka sani akwai su priest priest to na firist a yakan sa ne saboda kada ya lalace ko da shi na can baya lalacewa kuma duk sanda mutum ya nema akwai shi sannan da da kila misali yana bukatar zai je kaza yana jiran mota ko waye da sauransu a normal to tana duniya wanda za ka gari gashi na ana creating din motoci masu sola wanda suke amfani da sola ko ba fetur ba balle a ce mai ya kare ko wani sai dai ko a ci taji to in a can kana kwance a gadon ka ma kawai kake so ya tashi da kai rufin zai bude kawai ka tafi shi ta komai akwai ne kawai shi wato in kana neman sunfin rayuwa ba wahala ba ba ba ba ba to aljanna ce amma yanzu nan ba gaba karatun wani gona zai je neman abinci ko to ya akwai abinci a can neman sutura ko to ya akwai sutura a can gina gida ko ai an riga an gina a can aure ko ai an riga an ije ma abin hawa ko ai akwai a can to me ake so ni in yi Allah ya ce ka zo ka min biyayya kawai yana yi bari na bari in kai wannan kawai zan baka wancan yanzu kai in aljannan duniya ake kawo ta ina ganin ba arni yasa da Allah ya halicci aljanna sai ya ce ma jibril ka je ka leƙa akida wani sunna wal jama'a lokaci ya kare samu ya je duba ta ya ga duk abin da dan adam yake so akwai aljanna aka ce mai ita aljannan ta yi magana ta ce kada a kula halin mini mummuni sun rabauta ita aljannan ta yi magana eh aljannan tana magana annabi salama ya ce da ita da wuta suna tattaunawa ta ce ni na talakawa ne da masu rauni ji aljanna ita kuma wuta ta ce ni na kangararru ne da jabbarai yasa duk abin da galibi dan adam yake so a nan galibi wuta kawai yake kai shi daga ciki akwai dukiya ko masu masu kuɗi yan wuta ne gaskiya na maganar musulmin ba ba wai arna ba an gane magana saboda an sa kweri din kawai tambayoyi ya aka samu ya aka kashe tambaya biyu fa ana maganar musulmin ne wannan ke da ansa wannan kweri kai yan aljanna fa talakawa za su shigar shekara saba'in ruwayan da ta fi kankantar shekaru ke kafin alhazawa su yi aljanna ana magana alhazin da ya yi abin da ya kamata zai shiga yana aljanna to sai ya an tsare shi a gate na shekara saba'in talakan yana san yana shan kiya mu kuwa ya akwai aiki amma ɗaya ruwayan shekara ɗari biyar ne za ka ce ma shekara ɗari biyar to an gama rayuwa a haɓa kan accounting ne a duniya kake kirga a can babu counting ɗin alaji shi kawai dindindin ne kawai yasa wasu na mamaki wa ce mutum zai shekara tiriliyan ɗaya yana ta murna a cikin wuta ba dai za kirga ba yanzu idan mutum ya ce misali shekara miliyan goma shekara miliyan ɗari ba a duniya ba ba ba ba to ke nuna nufin Allah yana da farko kenan kun gane magana shi ka tsaya kana shekara tiriliyan kaza ba ba ba ba kenan kana nufin yana da farko kenan tabar ka fara counting tunda abin da yake tiriliyan an fara ɗiba ana ɗiba ɗiba ta nuna ce ne tiriliyan ya ƙare ba haka ba to kenan ka ce tiriliyan kaza kenan kenan ka mai limit kenan to shi Allah kuma shi bai da limit wal awwal ladzi laysa li awwaliyati ibtida wal'akirin da zira lesa da akireti yi kata kaka zai kana wahalar kanka kawai shi aljannan kawai numan ne kawai zaka dawoma a ciki ne kawai nan da kaɗa kana wani kawatin ba a yi zuwa lokaci kaza in the next a zai zauna ne a gate shi alhajin da ya yi aikin aljanna ba muna magana alhaji ɗan wuta riga mutu da shi zai zauna ana mai tambaya ya aka samu ya aka shi alhaji shi ne za a rike shi na shekara saba'in ɗaya ruwayan kenan ɗaya ruwayan kuma zai zauna a gate na shekara ɗari biyar kawo a duniya mutum shekara ɗari ma ya kai tamanin ma ya tashi a wuri a yanzu dai kan malam ya zama kaya ba haka ba ne kana kallon yanzu yan 40 something din ma ga yan furfura malam yan 50 kuma ga shi nan wani za ka samu shiru ne ma'ana bakin ma yana neman ya yan 60 kuma dama wannan ba baka yawanci kawai farare ne yan 70 kuma wannan dama kawai ne ana ta hakuri ne ana Allah ya raba ku lafiya to shekara saba'in mutum yana geta ce tun daga ranar da wani aka yi naƙura ke fito duniya ya taka shekara saba'in mutum yana guri da yana jira ka san kuwa ya tsaye shi kuma wancan yana tsaye yana can suya shekara saba'in ka san kuwa ya huta a rama ma wancan kenan ne ta gefe guda to shi ba a rama mishi ba ka san me za ba a rama mishi ba saboda iya arzikin mai arziki a duniya baƙin ciki tashin hankali damuwa damuwa lula duka ne gashi nan kawai amma shi a can kawai duk wani abu da zai bata ma dan adam na rai ba shi aljanna duka in kana neman duk wani abu da zai bata ba mutum rai to yana wuta ne shi duk abin da dan adam bai so kuma an shirya shi a wuta kuma duk kamar yadda ka san kishiyan wancan duk abin da dan adam yake so ba za a yadda a bata mishi rai ba to aljanna kenan duk abin da dan adam bai so ba za a yadda a faranta mishi rai ba to shi kuma yana wuta kenan duk abin da ka sani dan adam ya tsara a duniya to yana wuta akwai abin da ma bai taba gani ba kuma baya san shi kuma yana wuta zan ku akwai aiki su Allah ya samu dace to ina magana mu aljanna da aka ce mata ta yi magana ta ce kai mu'minai sun rabota a cikin suratul mu'minun ayan farko malaika jibril aka ce je duba ta yace ai ba mai shiga wuta wanda ya ga duk abin da dan adam yake so na aljanna da haka dan adam zai kudayin shi daina nan gurin da dafa hal mu'minu to shine tace ni mu na tarkawa ne to in kallo kuma masu mulki ba su ma zana da isa ba to su kuma za su a daura ne a kiyama Allah ya ce daura ta mau da igiyoyi adalci gini zai kwance shi akwai aiki kuwa adalci zai kwance akwai aiki yanzu misali over 200 millions of people na Nigeria ko suna neman haƙƙinsu a jikin shugaban ƙasa Dala imajin ka zauna ka suranta abu amma kuma ake ta tsafi ake ta ake ta wai sai an hau wannan gurin ka san wanda yake ni wannan bai san gurin ba ne asalin gurin ana tura mutum yana kuka ne saboda zai zama bawa in kana da maganar bawa to shi dan wahala shi ne batin daɗi to shi ne amma mu yanzu zuwa dauke shi kwalliya ne fashion ne ni ne shugaban ƙasa wasu ne annabi ya ce za ku yi kwaɗayin mulki kuma sai ya zama muku abin na dama a kiyama Allah ya ba mu ikon gyarawa kuma irin waɗanda suke neman mulki ya Allah ba ya riga ya cire hannunsu ba ya cire hannun shi haka idan take annabi ya ce duk wanda ya nemi mulki Allah zai bashi da kayan shi zai bashi da mulkin ma'ana control din zai zama a hannun shi wanda kuma aka nemi shi ka gane magana Allah zai samu zai dafa mai ka san ko Allah yana tare da kai ya dafa mai ka ga musu wanda kuma irin wancan da za je ce ku zo ku ce ku ku ne ku ka takura mu ni ma ba na so kawai dai ni sai ku je ku kawai dai ku sai fun fam din kawai ku ku mun kaza duk aya ba daki ba fito ana yi kamar wani fim Allah ya samu ne ce na'am ta Allah yake ta sai aljanna ta yi magana ita ma can ta yi magana to na kada Abraham mu'min din da ke magana tunda ana magana kayan aljanna ai ko na'am sai malaika jibril aka ce je sake duba sai je sake duba sai ga kuma katangan da za a tsallaka a shiga gidan aljanna kuma duk abin da rai so kun gane magana a cikin gidan duk abin da rai yake so akwai katangan da sai an haura ta sannan gate din a buɗe da kuma duk abin da rai bai so kuma sai an taɓe shi cikin na sannan a tsallaka ka san ku akwai rikici sai to sai wanda Allah ya fitar yasa yan aljanna yan kaɗan ne a cikin yan wutan kun gane da hausa ko aka ce je dubo wuta ya je dubo wuta ya ga kai duk abin da rai bi so yana cikin wuta duka ya ce to ai ba mai shiga Allah ya je sake duba katangan shi kuma duk abin da rai yake so kuma yana katanga mana rai ba yana biyo shi ba to kuma zai kai shi wuta ne ba ya biyo katangan ya hango kyalekyale ba ya biyo katangan ya to kuma ciki wuta ne nan kuma yana ta gudu ko cewa an ce sai an yi sallah an ce sai an yi sadaka an ce kun gane magana abin da rabbi su ke nago to shi kuma cikin wannan gidan shi kuma aljanna to sai wanda Allah ya faɗi Allah ya tausaya mana shi ne Allah yake cewa lahum fiya zuwajin mutahara suna da mata tsarkaka dan da aka ce mutahara tsarkaka ba sa haila ba kashi ba fitsari duk wani kasanta wanda ya mace take da shi a duniya wanda zaka ce cash ita na aljanna ba ta da wannan sannan kuma in ta ma an gama amarcin da sauran sai kaga sai a hankali to suna aljanna na hurul ini su a irin wannan bane can nasu na daban ne aka ijiya wato yasa dan aljanna dan gata ne shi duk ibn ma'ana akan kawo ma a duniya ne kaga sample an dai zan sample ko irin wasu abubuwa a duniya zaka kana son su ko to sample din na aljanna aka kawo maka a duniya zaka wasu abubuwa ka tsane su ko to samfur ɗin na wutar jahannama ne aka kawo maka samfurin shi da haka yanzu ɗan adam shi yake da zaɓi ina hade na hussabila in ma sha kira wa in ma kafura bayan zama da raguwar lokaci da dama tun da mutum yana da raguwar rayuwa ya kaga lokaci ya ƙure mishi ba Allah ya ba mu ikon yaƙi da rai da shedan da kuma shedanu lahum fiha zuwajin mutahhara kuma su biya a cikin aljanna khaliduna za su dawoma saboda duk ni'ima a duniya tashin hankalin mai wannan ni'iman shine a samu ranar da babu ita ba ka bane ba ka bane yanzu misali da rankin shugaba a Najeriya shine shugaban kasa haka a yana cikin ni'ima a ganin ido ko duk da babu ni'iman ba ciki ba tashin hankali ne kawai da issues da sauransu kawai ne dan adam yana so a ce shi ne oga shi kuma wannan abu ne kawai ma na wanda muka gada kawai da shi musai na muka gaje shi daga baban mallaba da an gane magana da shi dan yana so ya ribace shi ne mai aiki ne yake hal adulluka ala sadratul khulti wa mulkin la yabla ai da ya kai abin da ya kai bayan an ce yayi sujuda ya ce shi fa ba zai mu adam sujuda ba bayan da za a yi an yi shi da wuta an yi da an halitta wannan da tabo ya mai sujuda ba zai yi abadan ya kalla Allah ya ce shi ba zai mishi sujuda ba dalili kuwa shine ni kayin da wuta ne shi kuma kayin shi da tako ka ji jahili kaga jahilcin shi dan ya fito ofin na gaya maka a fili ne ba wa magana saboda ni mutum bane a ai a rayuwa duk abin da zai cutar da kai ba ka san shi ba haka bane kuma duk abin da zai yi benefitin zai amfani kana sani ba haka bane to wuta me take yi ba kona take yi ba shi kuma ƙasa tsarruwa take yi talawa ne ne mai amfani wanda yake da benefit na'am to kuma ya zai kawai an yi wannan da ƙasa da yake tsirarwa yana benefitin shi kuma ta yi da abin da yake cutarwa ko in za a yi barazana a lahira cewa mutum ya yi hankali ne yake cewa za a shiga da shi na to kuma shi ne har zai tsaye ya fi alheri kun gane wawancin da shi iblis ya yi kenan jahilcin shi a nan ma kwakwalwar ta gaba dai ta fita out of sense ma tunanin ya fita kawai saboda me ya za ya faɗi haka yau amma dai misali tun da kaddara ta sa ya yi wannan rashin hankalin kwakwalwar ta fita ta daga tunani ya yi tunanin wuta ya fi kaza wanda kuma ƙarya yake yi kaza ya fi da wanda yake amfanar wanda yake cutarwa to shi kenan aka yi maganan fita ya fita idan ne an tsine mishi lalatacce an wulakantacce an wulakanta shi duka da kiran sunan ban za ka kira shi da shi kawai ya ce to bala bai sahu tun da dai wannan shine sanadi na adamu ni da kai da zuriyanka sai yadda karfi na ya kare to ya kaga number one abin da ya yi tagi ya lalata babanmu shine al'adulluka ala shajaratul khuldi ba zan nuna ma itaciyar da in ka ci za ka dawoma ba luka ciki kalli abu kun gane maganan ba ku gane anna lahum fiha wa hum fiha kun gane maganan ba Allah ce khaliduna ba kenan da yana son dawoma sai a biyo mai ta ne dawwama sai shi dan ya ce ma baban mu Adam ba zan nuna ma bishiyan da in ka ci zaka dawwama kaga da ke ya san dan Adam yana san dawwama a ni'ima Lucas kun gane maganan cewa da Allah yake suna da suna da suna da to hankalin dan Adam ba zai kwanta ba sai an ce mishi kana ji kwantar da hankalinka wannan arzikin ba zai kare ba sai je sanyi na gane magana me yasa masu kudi suke zulumi kare zai mene to sai Allah ya ce hu biya khalidin to kaji abin da aka rubuci babu sai aka ce mishi a nuna mai bishiyar da in yi ci zai dawwama a aljanna sannan nan batu wa mulkin laye bala da mulkin da bai karewa to kaji inda muka gado abu biyun nan aka yi amfani da su aka yi tagin din annaba adam kuma aka yi wini kun gane magana to a lokacin kuma aka mai rantsuwa shi bai dauka za yi rantsuwa kan zalunci ko karya akan cuta ba shikenan ba aka lamina sai suka ci yasa ko yara ne ƙanana musamman a school haka za ka ji wani cikin yaran ba shi da wayo amma ya ce malam ni a sani monita yake nufi ya zama shi ne oga a ajin yaran fa karami ne fa da su su mulbi ba san bai rayuwa ba amma shi yana so ya zama yana rulin din mene kaga mun gaji san mulkin a ina amma ba haka ba banda tashin hankali da rikici da da damuwa da waye me yake cikin mulki waɗanda kuke mulkin ma suna so su ga bayan ka saboda suna son kujera ba haka ne ake rayuwa ba waye an duka ba ana yi ne wayo da dubaru da waye shi wanda yake mataimakin yana so ya zama oga shi mataimaki ba ta mishi ba wani kuma baya mataimakin yana so a kawo shi kusa da oga haka ne irin waɗannan rayuwa da ke dan adam yana wannan rayuwa Allah ya sa mu dace shi ne Allah ya ce hun fiya khaliduna kuma za su dawo a cikin aljanna Allah ya sa mu cikin aljanna kuma ya yafe mana zunubanmu da raguwar lokaci ya cika ko to sati mai zuwa insha Allah sai mu tashi a bayanin mu Allah ya yi Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya shigar da mu aljanna Allah kuma ya tsare mu azaban wuta الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم آت نفوسنا تقواها زكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا زدنا علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين kamar masu karatu